بسم الله الرحمن الرحيم آه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم yau za mu ci gaba da karatun littafi na Shama'il al-Muhammadiyya wal Qasail al-Mustafawiyya na Imam Tirmidhi a yau za mu tashi babu ma ja fi sifatu fi sifati sharabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu kenan da yazo a cikin sifati sharabi Rasulullah siffar shan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato siffar abin da yake so na sha abubuwan da yake so na sha haka na kayan sha menene yake yawan so to a cikin akwai hadisai guda biyu shi ma hadathana ibnu abi umara sana sufyanu an ma'amarin an zuhuriyyin an urwata an aisha radiyallahu anha qalat kana ahabba ila sharabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-hulu wal-baridi tace ibnu abi umara ya zantar da mu sufyan ya zantar da mu daga ma'amarin daga zuhuri daga urwata daga sayyidatina aisha Allah ya kara mata yarda yake cewa kana ahabba sharabi ya kance mafi soyuwar abin shan zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam alhulul baridi shine abu wanda yake mai zaki kuma mai sanyi eh kamar za ta yi irin su lemu kenan ko yau ya sa lemu ya ce ya samu albarka ya samu ɗaukaka eh duk wani abu mai ɗan zaki zaki mai sanyi to manzala na son wannan حدثنا أحمد بن منيء سنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأثر على سؤورك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعمه الله تعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وأدعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزرنا منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام وشراب غير اللبن أحمد بن مني يا زن تدم إسماعيل بن إبراهيم يا زن تدم علي بن زيد يا زن تدم daga Umar shine dan Abi Harmalata daga Ibn Abbas Allah kara masa yadda yake cewa na shiga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni wa Khalid da Khalid bin Walidi ala Maimuna mun je wajen Maimuna da ɗan Abbas, Abdullahi bin Abbas kenan, da shi Khalid bin Walid sun shiga a wajen maimunata, Allah ya ƙara mata yarda. Faja atina bi ina'i, to ita sai tana maimuna ɗin, sai ta zo mana da wata ƙwarya min labanin ta nono. Ga manzan Allah ga Khalid bin Walid da kuma shi Abdullahi bin Abbas ɗin. Fashari ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzan Allah ya sha wannan nonon, an ce daga nan ne, wasu malaman na cewa daga nan ne Abdullahi bin Abbas ya kwashi sirrin ilimi a wajen manzan Allah. Saboda ka san nono yana daga ilimi, ko mafarki kai kana shan nono. To, alamu ne ya nuna za ka ilimi. Eh, ko mafarki kai kana shan nono. Alamu ne za ka ilimi. Saboda shi nuna alkairi ne sosai. To shi ne yake cewa fashe ribar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei manzan Allah ya sha daga wannan nonon, wa ana ala ne." Sai Abdullahi bin Abbas ya ce, "Ni ina daga damar manzan Allah." Wa Khalidu ala shimalihi, Khalidu kuma yana daga hagun manzan Allah. Fa qala li, "Hei manzan Allah ya ce da ni, a sharbatu laka to Abdullahi bin Abbas kai ga kare karami ne kai ne karami amma fa kuma wannan abin shan kai ya kama yanzu ni zan sha kai ne ta dama na kai kuma kai za a ba to amma kuma sai dai kai karami ne ga wani dattijo a kusa da kai za a fara ba dattijan sai a baka ko ko yaya to nan ne Abdullahi bin Abbas ya ce ina ya Rasulullahi yace a sharbatu laka to shine da manzo Allah ya ce a sharbatu laka shan yanzu naka ne saboda ai ka san idan zaka sha abu ko kuma zaka ci abu idan akwai wani a damanka idan sha ne ake na zagayowa to zaka fara ba na damanka ne ko to shi manzala Abdullahi bin Abbas yana a hannun damansa shi kuma Khalidu yana a hannun hagunsa shi kuma Khalidu shi tsoho ne shi kuma Abdullahi bin Abbas yaro ne to shine sai manzo Allah yake gashi shan daga gare ka ne ya za a iya ba babba koko a baka to shine nan gurin sai sai ya ce fa in shi ita asarta biha Khalidan to in ka so na fifita na ba kalidu da shi wannan shan naka in ji manzan Allah kenan fakultu sai ni na ce in ji Abdullahi bin Abbas ma kunta li usra ala su'urika ahadan ya rasulullahi wallahi baraka ji ya rasulullahi ban kasance ina fifita ina fifita rabona ba abu sa wani tsoho in dai dangare ka ne in dai raban ka ne ma'ana in dai kingin ka ne to wallahi ba zan fifita wani ba akan wannan kingin naka eh shine ma kuntu li usira ban kasance ina fifitawa ba a hadan wani ala su'urika abu sakin yin abin da ka cika bari ko ka sha ka bari an gane abin da ake nufi ma'ana ba zai iya fifita wani ba ya kyale ga abin shan daga wajen manzon Allah yake kuma a bashi sannan ya zo wajen shi bai yadda ba eh sun makara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himma zalla sallallahu alaihi wasallam yace bayan ya nika shi sai ya nika masa shi kuma sai ya sha da ya ja shi ne kawai sai aka ba Khalid to wannan kingin da ya sha na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na nono anan ne ya zama Abdullahi bin Abbas an ce ya kwashi ilimi sosan gaske shi ma ya kwashi albarka sosai to shine sai manzo Allah bayan ya sha sai manzo Allah yake cewa man ad'amahu Allahu da'aman duk wanda Allah ya ciyar da shi wani abinci fal ya kulto ya faɗa bayan ya bayan ya tsirin ya ce Allah kuma barak lana fihi wa da imna khairan minhu ya Allah kai mana albarka a cikinsa kuma ka ciyar da mu alkhairi a gare shi wa man saqahu Allahu azza wa jalla labaran sai manzo Allah ce duk wanda Allah ya shayar da shi nono wato idan ka sha nono to fa kul fare kul to ka fada ka ce Allahumma barik lana fihi wa zirna minhu ya Allah kai mana albarka a cikinsa kuma ka tsara mana daga cikinsa summa qala sannan sai yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace laysa shay'un yujzi'u makana da'amin wa sharaba ghayra labanan babu wani abu da yake isuwar da yake isuwar bagiran abinci da da bagiran abin sha bai laban in dai ba nono ba ma'ana idan ka sha nono kaman ka ci abinci ka sha ruwa ne ba za ka buƙaci ruwa ba ba za ka buƙaci abinci sai sa za ka ganin ni wannan filani idan suka je kiwo in suna cikin jeji ba ruwansu da wani abinci in dai ga nono shi za su ta sha saboda shi nono yana zuwa ya cike gurin ruwa da gurin abinci eh na'am qala abu isa abu isa ce wato shine al-imamu tirmidhi ne littafin shine ake kira da abu isa yace haka zara wasu tiyanu bin uyainata hadha alhadithu an ma'amarin an zuhuri abu isa yace haka aka rawaito daga sufyan bin uyainata wannan hadisin daga ma'amarin daga zuhuri an urwata daga urwata daga sayyidina aisha Allah kara mace yadda tace walwaku abdullahi bin mubarak abdullahi bin mubarak shi ma ya rawaito shi da abdurrazaki da wani mutum ɗaya daga ma'amarin daga zuhuri daga manzala sallallahu alaihi wasallam mursalan hadisi mursal yace walam yazkuru fihi bas ambata daga cikin sa ba an urwata daga urwata ana Aisha ta daga sayyidatuna Aisha wa haka za rawa Yunus wa gairu wahidan ana Zuhri haka na aka wato Yunus ya rawaito da wani mutum ɗaya daga Zuhri daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mursal kada Abu Isa Abu Isa yace wa inna ma sanadahu ibnu Uyaynata min bainan nas cewa dai ibnu Uyaynata ya sadar da wannan hadisin da isnadin sa min bainan nasi a tsakanin mutane kada Abu Isa Abu Isa da yace wa Maimunatu bintul Harisi maimuna bintu harisi zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hiya khalatu Khalid bin Walid ita khala ce ta Khalid din ta Khalid bin Walid eh ita khala ce gare shi wa khalatu ibn Abbas sannan kuma khala ce ga ibn Abbas yawa khala ce da ibn Abbas shi yasa Khalid bin Walid da Khalid bin da Abdullah bin Abbas duk ƴan uwa ne ne ita sayyidina maimuna din wakalatu Yazid bin al-Asani shi wakalatu Yazid bin al-Asami sannan kuma kala ce ta Yazid bin al-Asami radiyallahu anhu dukkan su waɗannan du ƴan uwanta ne kuma sahabban manzon Allah ne waqta lafan nasu fi riwayati hadha al-hadith mutane wato malamai duk da aka an ce annasu a cikin ilimi ana nufin malamai waqta lafan nasu malamai sun yi sun ƙara juna sani fi riwayati hadha al-hadith a cikin riwayar wannan hadisi daga sayyidina Ali bin Zaid bin Jud'ana farawa ba'aduhum sashin su kuma sai rawaito daga Ali bin Zaidin an Umar bin Abi Harmalata shubata ma ya rawaito daga Ali bin Zaidin faqala an Amr bin Harmalata wa sahihu amma da yake inganci Umar bin Abi Harmalata shine yake inganci babu ma ja a fi sifatu shurbi rasulullah babu kenan da yazo a cikin shan ruwan manzon Allah din ma'ana in manzon Allah zai sha wancan cikin abin da yafi so daga cikin abubuwan sha wannan kuma shan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا عمرو بن منيع ثناه شيم حدثنا عاصم الاهول ومجيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم احمد بن منيع يا بن تدم وشيم يا بن تدم عاصم بن الاهول عاصم الاهول يا بن تدم ومجيرة ده مجيرة daga shu'ubi daga ibn abbas Allah kara masa dage ta giga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shariba min zamzama ya sha ruwan zamzama huwa qa'imun yana tsayi kaga wannan ya nuna mana halaccin kenan shan ruwan zamzama tsayi eh حديث كتيبة بن سعيد سنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن أمر بن شعيب عن أبي عن جده رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقائدا كتيبة dan sa'idin ya zantar da mu Muhammad bin Ja'far ya zantar da mu Husaini muallimi daga Husayn al-Mu'allimi daga Amri daga Shu'aibi daga babansa daga kakansa yake cewa na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan ruwa a tsaye da kuma zauni حدثنا علي بن هجر حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحولي عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشربه وهو قائم kaji shi ma dai irin wancan bilabi shi he dai shi wannan nan daga Abdullah bin Abbas yake cewa na shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min zamzama daga ruwan zamzam fa shariba sai manzo Allah ya sha wa huwa qa'imun yana tsaye hadathana Abu Qurayb Muhammad bin Al-Alai wa Muhammad bin Darif Al-Kufi qala ana ba ana ابن الفضيل عن الأعمسي عن عبد الملك بن ميسرتي عن النزالي بن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في رحبة فأكذا منه كبت فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجحوه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شما ونن واتو أنكر أودغا أبو كريد يا زنتر دمو shine Muhammad bin al-Ala'i da Muhammad bin Darifil al-Kufi duk sun ce Ibn Fudailin ya zantar da mu daga Ahmashin daga Abdullah bin Maliki bin Maisarata daga Nazali bin Sabrata sun ce an zo wa Sayyidina Aliyu radiyallahu ta'ala anhu bi kuzin da wata moda an zo mai da moda shine kuzin min ma'in ta ruwa wa huwa fi rahabati shi yana ar-rahabati guri ne yana ar-rahabati ba kaza minhu kaffin sai ya rika daga shi wannan wato sai ya rika daga wannan wannan suruwan eh katin tafi guda faga sala ya daji sai wanke hannunsa wa manmada ya kuskura bakinsa wasan shaka ya shaka ruwa wa musawa jahu ya shafa fuskar sa wa zira'ihi da zira'in sa ra'asahu da kansa suma shariba minhu sai ya sha kuma daga waɗannan ruwan wa huwa qa'imin shi ma yana tsaye suma qala sana yace haza wudu'u man lam yuhaddis wannan ita ce arwallar wanda bai yi hadasi ba haka za a aika Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa haka nan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي اسام عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا اذا شرب ويقول هو امرا واروى قتيبة بن سعيد يا زن تدم يوسف بن حماد shi ma zan tadda sun ce Abdul Warisi bin sa'id ya zantar da mu daga abi isamin daga anas bin malik sun ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya tanaffasu fil inaji ya kasance yana shedawa a cikin ƙwarya salatan su uku idan shi idan yana shan ruwa eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shedawa ne su uku idan yana shan ruwa ma'ana shedawa ba wai a ciki ba haka in yana sha na an gane yana sha yana sheda a idan ya sha ya sha ya sha sai ya haka sai ya sheda sannan sai ya maida sai ya sha ya sha ya sha ya sha in zai sheda sai ya kauda sai ya shaida sai ya koma ya sha ya sha ya sha sai ya haka sannan sai ya shaida an gane ko a haka manzo Allah ke shan ruwa ba a shaida ba a jin shida a cikin ita wannan motsi da suke shan ruwa da ita ba a yin wannan manzo Allah yayi hani akan wannan waya kulu yana cewa huwa amra shine yafi sauki wa aba kuma shine yafi kosarwa حدثنا علي بن كشرم حدثنا عيسى بن يونس عارش عارش بن بن قريب انا ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب تنفس مرتين Aliyu bin Kashiram ya zantar da mu, Isa bin Yunus ya zantar da mu, Rishidina daga Rishidina bin Kuraibin daga babansa daga Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sha ruwa tana fasa maratin yana limfashi ma su biyu ne kawai. حدثنا ابن ابي عمر سنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن جدته عن جدته كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من كربة معلقة قائمة فقمت إلى ثياب فقطعته ya ce ibn abi umar ya zantar da mu sufyan ya zantar da mu daga yazid bin yazid bin jabir daga abdurrahman bin abi amrata daga kakarsa ita ce kamshata ta ce da kala alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo a gare mu sai ya sha min kirbatin daga wata salka mu'allaqatan arata take ita wannan salkai qa'iman ya sha ta a tsaye ma'ana ita wannan salkai a tsaye take haka an rataye ta a sama shi kuma manzo Allah yana tsaye haka kawai sai sai karkato sai sha ruwan daga tsaye haka an gane shine ta ce fakumta sai na tashi ila fiha zuwa bakin ita wannan sarkai shine fiha nan fiha ba wai na cikin ta bane ba wai na abu cikin ta bane a'a baki ne nan gurin fi na fili baki ha din kuma lamirin sarkan ne fiha wato sai na tashi zuwa bakin wannan sarkai faka datu sai na yanko daidai wajen wannan bakin sarkai sai zamo na je na boye iya daidai bakin ina neman albarka da ita saboda nan bakin manzon Allah ne eh حدثنا محمد بن بشار سنا عبد الرحمن بن مهدي سنا أزرة بن ثابت الأنصاري عن سمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا محمد بن بشار يزن تدم عبد الرحمن بن مهدي يزن تدم أروجا أزرة بن ثابت يزن تدم الأنصاري متن مدينة daga Sumamah bin Abdullah yake cewa Anas bin Malik ya kasance shi ma yana limfashi a cikin ƙwarya sau uku waza ama Anas Anas ya ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kasance yana limfashi fil ina a cikin ƙwarya salatan sau uku حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد عن ابن ابن ابن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم الكربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس كربة فقد آتها duk irin wancan hadisin ne an gane ko yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kala ala ummu sulaimin shi kuma wato manzo Allah ya shiga a wajen ummu sulaimin wa kirbatin mu'allaqatin akwai wata salka tana rataye fashraba min fammil kirbatin sai ya sha daga bakin wannan salkai ya karkato da ita ya sha wa huwa qa'imun yana tsaye a haka ya sha faqamat ummu sulaimin sai ummu sulaimin ta tashi ila ra'asul kirbati zuwa kan ita wannan salka fa kada ta haka ta yanko kan حدثنا أحمد بن نصر النسابوري حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثت حدثتنا أبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعيد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وشمان حديثنا نونا من منزل صلى الله عليه وسلم كان يقرن شيء يشرب قائما هنا شروا عسعي وقال أبو إسا أبو إسا وقال بعضهم ساشن سكشي ubaidatu ita ubaidatu din bintu na'ilin yan na'il ce eh bayanin da ya zo mana a cikin wato turaren manzan Allah ta'adduru rasulullah turaren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'adduru shine turaren hayaki eh turaren hayaki ba na shafa ba na hayaki eh na'am wa fihi sittatu ahadith amma wasu malaman suna cewa ta'addurin da yana doka da na hayakin ma da na shi wannan da ruwan na kwalba haka a cikin shi akwai hadisai shi ma guda shida حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري سنا شيبان أنا عبد الله بن المكتاري أنا موسى بن أنس بن مالك أنا أبي قال كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت يتأيب منها محمد بن رافع يا زن تدم وغير واحد دون متن كيا suna cewa Abu Ahmad Zubairiyun ya zantar da mu yace Shaibani ya zantar da mu daga Abdullahi bin Muktar daga Musa bin Anas bin Malik daga babansa yake cewa kana da rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukatun wata kwalba ta kasance ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato sukatun ya kace sukatun shine kwalbar turare ya ta dayyabu minha yana shafa turare daga gare ta inji manzo Allah wato inji shi wannan Anas bin Malik amma wasu malaman suna cewa sukatan tana kan cewa kuma shi ma wani launi ne na turare amma anan wannan hadisin din malamai sun ce ya zo ne akan kwalba kawai ta turare eh kwalbar turare حدثنا محمد بن بشار سنا عبد الرحمن بن مهدي سنا أزرة بن ثابت عن أسمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيبة ولا وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيبة محمد بن بشار هذا تدم عبد الرحمن بن مهدي هذا تدم أزرة بن ثابت هذا تدم daga Sumamah bin Abdul Rahman yake cewa kana Anas bin Malik Anas bin Malik ya kasance la yurubbu tiba wato baya mayar da turare wa qala Anas Anas yace ina Nabi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana la yurubbu tiba shi ma baya mayar da turare idan an baya kyauta in dai aka baka kyautar turare kawai ka karba eh na'am hadathana qutayba bin sa'idan sana ibnu abi fudaydin an abdullah bin muslim bin jundubin an abi an ibn umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun la turaddu alwasa'id wad-duhn wad-dib wal-laban manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun la turaddu abu uku ba a mayar da su idan an baka su kyauta alwasa'id shine wannan filo filo jami'in filo ne wadduhunu da kuma man shafawa wa ɗibi da turare wa labani da nono in aka baka wannan karka mai yadda su hadathana muhammad bin gailan sana abu dawud da hafiriyun an sufyana an jurairiyun an abi nadrata an rajulin huwa dufawi an abi hurairah kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tibu rijali ma zahara rihu wa kafiya launuhu wa tibu nisa'i ma zahara launuhu wa kafiya rihu wannan hadisin zai nuna mana wani irin turare ne namiji zai sa da ko kuma mace shi ne ke cewa Muhammad bin Gailan ya zantar da mu, Abu Dawud da Hafriyun ya zantar da mu daga Sufyanu, daga Juwairiyun, daga Abin daga Abina Dalata, daga wani mutum shine ake kira da Kufawiyun, daga Abi Hurairah yake cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tibu rajali shi turaren maza ma zahara rihu shine wanda kamshin shi zai bayyana ya ringa tashi ko ina ana jin sa shine ake so namiji ya ringa sawa wa kafiya launu amma idan aka sa launin shi baya bayyana launin shi ɓoyayye ne sai dai kamshin kawai yake bayyane an gane wa ɗibin nisa shi kuma turaren da mata ake so su ringa sanyawa ma zahara launi shine wanda idan suka sanya a jikinsa launin zai bayyana amma wa kafiya rihu amma kamshin shi zai zama a ɓoye yake ya ga wannan wannan umarnin ai ba abin shi yanzu kwata musamman mata malam Allah kiyaye حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال سنا يزيد بن زريع سنا حجاج السواف أنا حنان أنا أبي عثمان النحدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة محمد بن خليفة يا بن تدم دا عمر بن علي سنا تشوا يزيد بن زريع يا بن تدم حجاج بن واتو حجاج السواف يا بن تدم دا حنان دا أبي عثمان النحدي يكي تشوا hakika manzo Allah wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza udiya ahadukum ar-rayhan idan aka ba ɗayan ku kamsa sa wato idan aka ci kamsa sa duk wani turare haka da sauransu a wani kamshi idan aka ba shi fala yurduhu kada ya mayar da shi fa innahu karaja min al-jannati domin shi turare ya fito ne daga aljanna ala abu musa abu musa ya ce wala na arifu la hannanin gaira hadal hadisi ba mu sani ba ba mu san wani hadisi ba ga hannanin inda ba wannan hadisin ba حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجالد بن سعيد الحمداني سنا أبي أن بيان عن قيس بن أبي هازم عن جرير بن عبد الله قال وردت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فلقى جرير رداءه ومشاتي إزار فقال له خذ رداءك فقال للقوم ما رأيت رجلا أحسن سورة من جرير إلا ما بلغنا من سورة يوسف الصديق عليه السلام عمر بن إسماعيل بن تدمو دم دم مجالد دم سعيد الحمداني yace baba na zan taddami daga bayani daga Qais bin Abi Hazim daga Jarir bin Abdullahi yake cewa uritu bayna dai Umar bin Khattabi an bujuro mani an bujuro a gare ni wato an bujuro da ni a gaban Umar bin Khattabi in ji shi Jarir din an kawo ni a wajen Umar bin Khattabi Allah ya kara mishi yarda fa alqa Jarir rida'ahu to shi Jaririn da aka kawo shi a gaban Umar bin Khattabi sai ya jefar da mayafinsa wanda yake yafawa wa mushafi izarin sai yake tafiya a cikin iya gauto kawai yake tafiya a lokacin faqala lahu sai sayyidina Umar ya ce da shi wannan faqal din na sai na umar ne magana sai na umar ne sai na umar sai ce da shi kuzur da aka ah karki mayatin ka mana fa qala sai sai na umar ya faɗa da kauni ga mutanen ya ce kai ma ra'aitu rajulan a hasana suratan ban taba gano wani mutum mafi kyan sura ba min jaridan daga jariri illa ma balagana min surati yusuf sai da abin da ya san mana kawai daga kyawun yusufa as-siddiq shine kawai dai za mu auna da shi kaga nan sai na umar bai ambace wannan manzon Allah ba saboda me ba a jingina manzon Allah a cikin kuma duk jama'a kuma idan ana maganar manzan Allah in kuma ana maganar wani ana so a auna shi da wani wanda ya fi kyau sai a auna shi daga cikin wanda ba manzan Allah ba kuma shi manzan Allah da fan yake an gane ko na'am mutanen alhamdulillah sai mu tsaya na sai mu tashi wato ya maganar manzan Allah take a gobe insha Allah alhamdulillah da lokacin na tashi nan bai ba amma saboda wannan babin na da ma'ana zai zamo ya zamo ga farkon dokai yadda wanda al'ummar ke ji haka to alhamdulillah